سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعه المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallama wa gari ne halitta amin Muhammad ni da da mutum Allah ka tabbata a gare shi da abu iga mutane a kai wanda sun ga mutum gaskiya Allah da gasa da rahama in ta mu ta mu Allah ka samu cika da imani wanda da Allah ka bari mu ga wannan rana ta lahadi da kai wanda ke cikin mutane da wannan yau shi ne ta wata na biyar kuma ko ka ubangiji Allah ya karba mana shekara ta dubu daya da dari da arba'in da shida wacce yi da yau da zai sha nawa ɗaya ga watan sha yau ɗaya ga watan sha biyu shi kuma 2024 an yi da ke da ubangiji Allah ya karba mana ya kawo sauki dan da muke yi Allah ya karba mana ni ga mu da ita da kasar lafiya darasi na uku kawai ina cikin daga cikin shi ne darasi da kuma ana ta haka mu cewa yau darasi shi ne darasi na a wannan littafi na hannun misali don cike Allah ya saka kawo wanda suka rubuta littafi da fita da wanda suka wuce hidima duka ko kuma Allah ka ba mu iko da damar yin abin aiki cikin da aiki ya ba mu iko da yin aiki din na hannuwa ya ba mu iko hannuwa a cikin in ba na manta ba yin wannan fara shi ne wani karanta can al'imani da mutum samaniya mukaddisa mun tafi har zuwa ƙarshen babu wa atayna dawuda zabura ila jinanin ka kai ƙarshe mun fara al'imanu bi rusuli alaihi salatu wassalam sai lokaci ya ci mana wani da Allah ba mu ikon gaba kuma ya gane ka aka ce al'imanu bi rusuli yin imani da manzanni dukkan manzannin nan da suka zo tun daga na farko har na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka yi imani da su duk abin da suka zo da shi shi ne abin da Allah yake so bayi su bauta masa a kan shi na hanyar kuma shi ne Allah ya hana bayi don kasu aikata zai a zartar da su Allah ya karfa ka samu a wannan dai shafi na sha ɗaya saboda a wannan dukkan na hannun wasu abubuwan da kuka da yawa al'imanu bi rusul yin imani da manzannin da baki daya alaihi salatu wassalam wajen Allah ya tabbata da su to dukkan ɗaya daga ciki ba ka cire shi ka ce kai wannan ba annabi ba kare kita ba shine a gare ka ba kuma da ba shine manzon ya zo wani lokaci ka ce to wanda shi a ciki a'a wannan ba ba musulunci ba shi dukkan annabin da ya zo manzo to wajibi ne ka yarda da abun da ya zo da shi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya hada sauran littafin gaba daya ka bashi alqur'ani ubangiji Allah ya karba mana yasa duk ahkam din sai aka tattara su suka koma wuri guda ubangiji Allah ya sa annabinsa ya zama to shine mai kira na karshe ya zama duk littafin nan hukunce-hukuncen da yake ciki wayansu aka goge su wayansu kuma aka tabbatar da su sai aka babu yege waɗanda za mu iya su da wani annabawa sun da aka ba su mutum da jasa ya taba jikinsa in tufa ne sai dai ya yanke wajen in jikinsa ne kuma sai dai ya kankare har bata ta zanta tashi sannan bai yi ibada karbabbiya kaga da bambanci da rubutu kuma na aka maka ba sai ka wanke shikenan kuma ya fita in addan dalin jikin ka ne ma ma ka wanke shikenan in kuma matsala ta faru ma kana da jaraba kuma ga wanka ga sallah na ko ba ka da jaraba ma dai ga sallah kuma babu ruwa ga cikacikan rashin ruwan ya zo shi to an zaka da cikacikan rashin ruwan ya zo to sai ya zama to an yi me an yi taimama kuma Allah ya karɓa Allah ya gane da ruwa mu ya ce wa huwa abin da ake nufi da imani da manzanni shine an yi uminar mukallafu shine wanda aka ɗora masa aiki ya yi imani ya yarda bi annallaha ta'ala istafa minan nasi Allah ya zaɓa daga cikin mutane rusulan yan aiki auha ilaihim kuma yana musu wahayi daga gare shi zuwa ga bayi bi ma'ana in ya musu wahayi su kuma zamanto yan aikensa zuwa ga sauran al'umma shara'i'ahu shari'o'insa wa dinahu na addininsa wa amarahu kuma ya kumurci su annabawa manzannin nan bitablighi ila al-khalqi da su isar da abin da ya aiko musu zuwa halittunsa ma unzila min rabbihim abinda Allah ya saukar daga ubangijinsu bi ka qa'il hujjatihim don a yanke wa dukkan wata al'umma hujja alaihi akan ubangiji din a ubangiji yana da dama ya gargada mutanen duniya da kam ya sa su a aljanna Allah ka sanya mu amma kuma ba wanda zai ce war me yasa shi yasa ya ce me don ya zama hujja halal ne a gare shi ya aiko dan aiki ba wajibi ba yau in bai aiko dan aikin ba mutane su zo su gama rayuwar su ya ɗabi su duk yasa a wuta Allah ya sauwaƙe ba mai ce masa dafi to shi ne abin da ake nufi amma sai ya zama an yanke hujja a gare ka kai ma kanka bai kira ba ka kira mutum ba ba za ka yanke masa hukunci ba mutum yana laifi baka taba ce da shi wani bari wannan abun Allah ya hana ba baka taba ce masa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba to ba ka da dama kuma ka yanke masa hukunci ka ce wani ga dan wuta ne ba ka da dama saboda ne saboda kai fa yanzu baka kira shi ba yanzu in kira ya same shi ya sani amma ya ki yarda to wannan kuma wani abu ne da Allah ya ba da sani kuma kullum abin da ake neman mutum duk wanda kaga yana laifi babban abun da za ka yi addu'ar Allah ya shirye shi saboda matsalar shi ne idan ba ka yi addu'ar Allah ya shirye shi ba masifar sai ta haɗa da kai a duniya alahira ne ake takai takai alahira duk wanda ka gashi da alheri to da shi bai je tun daga nan kuma ya ce daga kayansa Allah ka dace da muka ba mu sai kuma wadanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wadanda za su zama tuwa mutum alheri ta ce idan mutum ya mutu komi ya yi ƙare komi ya yanke a rusa illa min talasa sai abubuwa me ne wata sadaka da ya yi mai gudana wanda ana samun lada daga nan iya kwance kamarin sa ba iya samun lada bishiya ya yi rijiya ya tona gada ya yi wani abu ne wanda jama'a suke amfana da shi a ko kuma ɗa ne na kwarai ya da ulawu fada ulawu yana masa addu'a Allah ya ji kan baba na Allah ya yafe masa ya sadar da zumuncin da baba yake sadarwa Allah zai isar masa da shi ko kuma me ko kuma ilimi ne ya karanta al'umma suka karanci suna ta amfani da shi nan ma ba ran da abin zai yanke sai ran da ilimin ta kare kaf a doron duniya kaga kuma zai yi wahala wallahi gada da amma in ba haka ba wanda rubutu ya gaba yace don hujja a yanke wata hujja alaihi ga ubangiji yawmar kiyama ranar gobe kiyama wa ayyada hadhihi rusula kuma ya karfafi waɗannan manzannin bil mu'jizati da mu'jiza menene mu'jiza shine su yi abun da ba wanda ya yi in ba annabi manzo ba wanda zai yanzu kai ka ce da barewa zo ta taho ya za ka yi da babu ai amma sanar ba sanar ce zo ta taho raƙumi ya birkice ya hargitse sai ma kan mutane kawai yake yi annabi ya ce me yake faruwa da aka shi wani raƙumi ne ya komi mamakewa kawai yake yi ya ce mu ji aka ce a a annabi raƙumi nan bai na da magana ya ce a amce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sun zuwa gare shi sai ya zo ya durkusa sai ya dawo goshinsa sai ya turus a ƙasa sai ya ce wa annabi wadansu abubuwa ce abin da ya sa me shi shi ne ke nafta masa kaya kuma ya hana shi abinci da zai ce goshi ya ta dukansa kuma ka za ku matsala ba a cikin na mai rakumin nan ga ƙara ya kawo ya ce ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi abin da ya ce cewa ya sun da lawan da rubin da sai ne ka je shi na ba a kawai kina zai rike barkun yana da magana akwai aiki kenan ko sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka kai kuma na yancar da kai hurran ɗariƙan ka ci duk abin da ka gada ma an sake ka to shi kuma wannan abin da aka masa shi ma sai ma wa annabi addu'a sallallahu alaihi wasallam yanzu ba annabi ba kai kaisa zai yi Allah ya gadar da shi yasa mu'jiza ba wanda zai iya sai duk da sihiri kai dai kare sihirin sa ba irin wannan bane amma Allah ka babu da sauki wa asamahum kuma Allah ya tsare su annabawa manzanni bil ma'asi da sabawa Allah duk wani annabi in an yi ta anan ake yi a gaba don Allah ya ba a tuhumar sa da komai anan ake yi ta sai ne Allah ya gane da wal munkirati da ababa wanda abin ki duk ba sa yi wabin nasiri alal mubtadi'ina kuma Allah ya taimaka musu ga waɗanda suke bibiya sugurin kufuri waɗanda suka kafirce Allah ya taimaka musu cewa in sun sai in sun kai hari na abin da yaƙi ko mai za su ci nasara a kansu waddalalati da batattu waɗanda suka bata duk kaidin mai bata haka zai yi hakuri ya bar annabi manzo yana kiransa baya da zai yi cutar da shi duk abin da zai yi cutarwa ma ne dai yi mai a matsayin jarrabawa Allah ka babu da sauki awwal wal gawayat ko da wawaye cikin al'umma duk wata irin masu yin abin da suka gada wannan wanda mutum ko magana ne ma sai ya kwanta ma maka yadda ya gada ba me yasa yana ganin ya isa wai shi ya kai to babu wanda zai mawa ba annabi haka Allah ya kai shi ah oh da tabbata abi da habi yazo ya zazzagi annabi me annabi me Allah ya yi shi yace ce da shi ya tabbata wuce ya gama to ka gani ko kai saka taba annabin Allah Allah ya barka ba shi ubangiji zaka yi annabi ya yi maka amma kar ka taba masa wanda yake so baka yi sa ba Allah ya babu da sauki awwaluhum adam na farkon annabawa manzon munnan annabi adam abul bashari shine baban mutane da farko wa akiruhum na ƙarshe kuma wa afdaluhum kuma wanda ya fi su baki ɗaya wa shahidu alaihim kuma mai shaida a kansu aga sallallahu alaihi wasallam kenan shine na ƙarshe kuma shine shugaban su duka kuma shi zai musu menene zai musu shaida sun zo sun zo shi fa ba da Allah ka gane da yawan kiyama ranar gobe kiyama dan idan aka zo yin hisabi annabi yana damar al'arshi idan an annabi ya zo da al'umma a tambayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce ya zo wannan ne ya kai zamanin da shi qur'ani ya faɗa ai Allah gane da wa katimul wa katimuhum na ƙarshen su kuma sayyidina muhammadin shine annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da abincin allah su ƙara tabbata a gare shi ajma'i na baki ɗayan su ƙara ta'ala faɗin allah mai kowa mai komai wala kad ba'athna fi kulli ummatin haqiqa mun aiko cikin kowace al'umma rasulan dan aiki me dan aikin yake an ibudullaha yana cewa ku bautata wa Allah wani ta nufi tsahut ku nisanci gumaka duk abin da za a bautata masa wanda ba Allah ba sunan shi ko mutum da numfashi ko sassaka shi aka yi ko ma ne in dai zai ba da doka ya zama dokar an yi ta kuma ba ta Allah ba ta sunan shi tsahut faminhum man hada Allah wa minhum man haƙaƙ alaihim dalala daga cikin mutanen da aka aiko manzannin nan a ciki akwai waɗanda Allah ya shiryar da su Allah ka ƙara mana shirya daga cikin su kuma akwai wanda ne ta tabbata a gare su bata su kan an yi su don rabon wuta don Allah duk shi ya halicci gidan da jin da ya halicci gidan da jin kuma sai ya ce gida na farko aljanna ita ce aljanna ya ce a'addaha ya tattala ta darar ne gida mai na dawwama li auliya'ihi ga waliyansa waliyi ba shine duk wanda yake bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce shine waliyi na yace kuma ya halitta wuta sannan ya tattala ta liman kafara ga wanda ya kafurce masa kaga ya gama duk wanda ya ki abin da Allah ya ce shine to shikenan wata aya ta cewa inna auhayna ilayka ya rasulullahi mu da muke wahayi a gare ka kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka ba wa annabi nuhu wahayi wannan biyi da sauran annabawa min ba'di bayan shi annabi nuhu ne wa auhayna ila ibrahim mu da muka ba wa annabi ibrahim wahayi wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wal asbat wa isa wa ayyuba da annabi ayyuba wa yunusa da yunusa wa haruna da haruna wa suleiman da suleiman wa ataina dawuda zabura mun ba wa annabi dawuda zabura wa rusulan kai da wa'ansu manzanni ma qad qasasnahum alaika wanda muka baka laburan su a cikin qur'ani min qablu min qablu wanda sun zo kafin kai wa rusulan kai da wani su manzannin ba lam na kasus hum alaika ba mu ba maka labarin su wa kallama Allah Musa ta kaliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana rasulan ya ce manzanni na duka mubashirina wa munzirina abinda suke yi alkishir da gargadi yalla ya kuna linnasi ala Allahi hujjatun dan kar ta kasance ga Allah akwai wani hujjar da mutum zai ce ai Allah baka aiko ba da ka aiko da muni a'a ba wani cewa ban sani ba a ba da rusul bayan aikowa kuma ai an an faɗa maka kawai me ya rage ka bi sai ka ibi kada Allah azizan hakiman ubangiji ya kasance azizan marwayi hakiman gwani cikin ai abin da yake yi ai ko manzannin ai hikima ce da gare shi an gaya maka kai yanzu kai ne ka ce maka wani ba ce maka ka daina duk hanyar nan ba ka ce na sani tutu me sa ka biyo wace haka daga dama to jami'in tsaro ya zafi da shi a za ka da kwai yawa to shi ke to ka haka ne a lahira a ce maka kai ka ce eh na sani a sai yaya a akwai abin da za a yi a Allah ba a gwada shi shi yasa duk wani doka da ka san shi ka yi kokari ka bi abin da za ka iya mata ne a gidan mijinta ta bi kokari ta yi iya abin da za ta iya wurin Allah ya yarda da ita cewa mijinta ya yarda da abin da take yi duk halin da za ta shiga na rayuwa wallahi aljannar tallan na karkashin kafar mijinta nan idan ta yi iya abin da za ta iya don Allah ya ba ta lada wallahi ta hutu amma idan ta zo ta ta abin da ta ga dama ta nuna ta isa ne ai bata isa kuma ba wuta ba ai wuta zai iya cinye ko ba zai cinye ta ne to a duniya ba ake wuta take cinye mutum bari a lahira da na ubangiji wanda ba ta inda za ka buya kai kuma wanda Allah ya kaddara suke karkashin ka kai adalci gwargwaron abin da ba ka iya kai ma abin da za ka iya ba za ka wanda ba za ka iya ba ba shi da ba ka iya wa kanka ubangiji bai taɓa tsora wa bawa abin da ya fi karfin sa ko ni kaga shari'a ta nuna ka ta nuna ma yadda za ka yi Allah ka ba mu da sauki قال تعالى فإن الله ولم يكن سبيلا إن أوعنا علوم خير من ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum yace ma kana muhammadu annabi muhammad bai kasance baban ɗaya daga cikin wasu mazaje ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa duk sun bar gidan duniya kafin ya bar duniyar nan sai guda ɗaya to ita din ne ba nan ake ta faman mannewa malam tono maka ce maka wannan sharibi ne hakikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu da sauki walakin rasulallah sai dai shi dan aiken Allah ne wa katiman nabiyyi da kuma cikamakin annabawa ne shi ai mu wata ba wancan abin da kuka fara karatu zuwa an gaya maka ba Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad dan aiken Allah ne walladina ma'ahu wanda suke tare da shi abokansa kuma mai ruhama bainahum a tsakaninsu akwai rahama suna tausaya wa junansu in dai kana a hannun sunna da gaske sunna kake to wajibi baka tausaya wa kansa da yau guda yake kwana mai ke tashi ɗayan sa nawa ne me ya faru ne yaya ne ne rayuwarsa haka za ka yi ta kokari su fa banda abun da suke na dukiya za su fita yaƙi a kawo takwabi maimakon ya samu wancan ya sa jikinsa ya same shi wani irin imani ne wannan kai amma abin shi ke na ahlus sunna shi ke na shiru wani zai aurar da yarsa wani kashe Allah sa albarka Allah sa gidanta ne shuru ba wani labari wani matarsa ta haihu ba wani Allah ya raya shi kenan shuru a a ya kamata ka lura kuma me ake ci a rayuwar nan ne duniyar da aka kai aka kawo akwai neman agazawa da tallafawa don rayuwa wani malami yana magana wani ma'aikaci a gida mai gadi ne ma a gidansa mai gadi zai aurar da yarsa shi alhaji kasan babban mutum zai aure da gayya kan ba a magana ko kuma na jiran ya bashi ne ya kawo ba shi ya zo ta daura aure kuma a gidan ya tayi tafiya kuma zaka bashi kudin mota ya koma babban kenan ko to amma shi wannan mai gadi sai ya ci da naira ɗari in ba na mata ba ne ba ke da ɗari biyu ranar aure sai ba alhaji ne ya ce ko a saya wa baki ruwan sha ɗari biyu ba kuma a gidansa yake aiki kaga wannan abun ai babban abu ne ko yace da nuna san da ya ajiye ta tsawon lokaci aka komi an watse an yi komai ya ce da wani su magudan kuɗi ya ce to wani ka daina gari yanzu yawan gidan kai ma ka je ka samu wanda rayuwa za ta tuna ya tara ya'yansa ya mallaka masa wani abun da Allah ya kaddara ya ba shi ikon mallaka ya mallaka wa wannan da ci don me yasa ya ce shi abun da ya ba shi mamaki shi ne duk taron ɗan uwansa da rayuwa mutum gashi ya zo ne amma kuma shi ne mai hidimar amma fa yana jiran in ya tashi wani za a sa mota ta ne shi wani kuma a bashi kudin mota ya ce amma shi kuma wani abu da yake tunani wai yanzu ɗari biyu sai yana ganin za ta mun amfani me ya jawo wannan ruha ma uwaye amma da zai zama to a to mai kuɗi ne ya za ka yi da shi me za ka bashi ma an ka bashi ma ba godiya zai yi ba to damun nan waye za ka yi to kaga sai ka yi abin da Allah ya kare ka da shi to yanzu ba sanadin da nabi gashi ne ya fita daga cikin kangi ba to Allah ka bamu da zama to an gaya ba na a ce misali mana abu ne wanda ya kasance sananne na lokacin da baban ciyawan alhaji haruna Ya.
da da na
wanda suka zo tarbiyan kowa in ya yi tarbiya ko tarbiya ta yi kowa ta aika wajen sa yana son kowa ya kuma wata lafo kake kamar na ce da bamu da zama to dole sai an shirya karatu ba kawai za a yi ta yin shi bane dole sai ka sa shi cikin aiki karatu baya zama karatu sai ka sa shi cikin aiki sai dai kuma aikin na wani ya fi na wani wani idan ya rike bala ba da za ka yi kamar wani amma na wani ba idan ya dan ji iska mai kwari kamar fitil a cikin balle sai imanin ya da wannan an riga an raba imani an ba wa kowa Allah ka bamu da sauki ka karfafa mu وعن ابي هريره عن عن ابي هريره رضي الله عنه ان لا قال وسيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس إلى دامن الله سبحانه وتعالى غريش ياتي فضلت على الأنبياء بستين yace an fifita ni akan sauran annabawa da wayansu abubuwa guda shida uitu jawami'il kalma an bani kalma dunkule ita ce alqur'ani magana bujinina idan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da magana ne yayi ta dunkule to in an tsaya fassarar ta tana da yawa Allah ya haɓa shi wannan Allah ka gane ku wa nusirtu bi ru'bi kuma ya taimake ni da sa tsoro cikin zukatan duk mutumin da annabi ya tinkara ko ya ki ko wani abu sai ya sa tsoro a cikin shi yana shakkar sa kuma me yasa a lokacin munafukai ba an da aka nika kiyal ba in za a je garin can saboda me saboda ba sa son rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam in munafiki ya zaga ya ce musu to yana zuwa ranar kaza sai duk su gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka daina fada za a je ba wuri kaza in an tashi sai a ce to yanzu misali ka kaza za a je ne ba sai a ce za a tafi ne ba in an tashi kuma shewa ne ba aka ruba ba an nufi haka ne za a yi ta kwani kawai shi kenan an yi hakan sai a yi haka kuma to kaga duk munafiki munafiki mai munafiki ma bai sai ya je fada ba da dai ya isa tare na ga garar da ku kan a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi haka to ya za ka yi karɓi da munafiki da kai yake rayuwa ba mai amma kuma kai ne abin cutarsa Allah ka bamu da sauki yace bayan wannan wa uhillat liyal ganaimu an halatta mini ganima idan aka yaki mutane sai a ɗabi kayan su ya zama ganima an halatta wa musulunci wannan ko kuma in aka suka ji karar akan sallallahu suka gudu shikenan sai a kwashi kayan ko kuma suka ce shikenan su sun miƙa wuya kawai sun yi sarada su kayan su ya zama to mai ganima in sun yadda za su zauna a gurin za su dinga ba da jiziya shikenan an gama Allah ka baku da sauki wajen ilat liyal ardu masjidan wa tahuran kuma an sanya mini ƙasar nan ta zama to wurin ibada ne duka wa tahuran kuma mai tsarki ne za ka buga ta kai mai kai sallah shine tsarkin wa ursil wa ursiltu kuma an aike ni ila khalqi kafatan an aike ni zuwa ga mutanen duniya duka wa kutima biyan nubuwa kuma an cika annabci da ni, sallallahu alaihi wasallam yace wannan an sauwa karo to wa ya kaba shi wannan babu mun bashi wa yajibu ala al-mukallaf yana zama wajibi akan baligi an yi arifa ma ya zubu fi haƙƙin mawa- fi haƙƙin rusuli ne ne wajibi akan abin da za ka saukar a kanka wanda manzo yake da shi a kanka misali yanzu an ce wajibi ne a kanka ka yadda da duk abin da annabi ya zo da shi to kaga shi ke su ne wajiban da ake magana to me shi wa ma yastahilu me kuma ya koru wa ma ya juzu ne ne ya zama halal akan annabi ba wajibi ba ne yayi ne yin shi sai ce alwajibu fi haƙƙin rusuli alaihi salatu wassalam ya ce kaga wajibi akan haƙƙin manzanni tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ya ce yajibu fi haƙƙin rusuli yana zama wajibi akan haƙƙin manzo talasa sifatin ya kasance mai sifofi guda uku kamar haka wahiya ita ce asidiku yin gaskiya fi jami'i ma ballahu ila alhalqi cikin duk abin da zai isar zuwa ga halittu ya zama gaskiya ne والدليل على صدقهم كما دليل زمن سما سدسكيا تأييد الله له بالمعجزات أرفع سد أبنجي يد معجزوزي mujiza al'umma a shi ne gajiyar da wani wanda in ba annabi ba zo ba zai yi ba izlau lam yakunu sadiqina lakadibuna da dai ba su kasa lakadib lakanu kadibina da dai ba su kasance masu gaskiya ba to ba kare ta ne ɗaya ke walau kanu kadibina da kuma sun kasance masu karya lam yakhluqi Allahu lahum al-mu'jizat ai da ubangiji bai halitta musu mu'jiza ba ai ba sai ake Allah ne yake sa wa mutum yayi in yayi kuma ubangiji shine yake sarrafar da abu zuwa da isa da yake yin abin da tsuntsu ya tashi din ai Allah ne yake yi shi abin da aka umarce shi kawai me yi shi ne wa ubangiji to da ba su ba su gaskiya ba ne to da ba zai yi su yi ba ya ce na biyu da na uku wal amanatu manzo ya kasance mai amana ne wata baligu na uku shine isarwa laukanu ka'inina da sun kasance masu ha'inci masu rage wani abu ne katimina risalati lillahi lamma rusulna yace da dai a ce ba su kasance masu isar da abinda Allah ya ce su isar duka ba da mu kuwa lama umirna da ba a kurce mu bi da'atihim da musu da'a ba ka kuma mutu tun da sun isa to wajibi ne kai kuma kai da'a wurin ka wattiba'ihim da kuma bibiyar su fi jami'i a hawalihim cikin dukkan halayensu me yasa da muka ce kai ahlus sunna ne sunnan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine duk abun da annabi yayi ko kuma ya umurni a yi ko kuma ya ga an yi bai ce komai ba shine ai sunnan qala allah ta'ala fa in allah madaukakin sarki wa atiqu allah wa atiqu rasula kuma wa allah da'a kuma wa manzon sa da'a menene da'a ubangiji shine abun da alqur'ani ya zo duka ka karbe shi allah ne waɗi wa rasula mene da'a wa manzo shine abun da ya kawo ka karɓa don Allah ne ya ce masa Allah ka babu da sauki wa ma ata kuma rasul yace duk abun da manzo ya zo da shi fa kuzuhu ku karɓa bi ma'ana ku aikata wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da kuma ya hane ku to ku hannu ku bai wa ma yanfiqu anil hawa saboda shi baya furci da son ransa in huwa illa wahayin yuha in ka ji annabi ya ce yi a ayi kaza to Allah ne ya ce ayi sannan yayi ne ya ce maka kai maka ya ayyuhan ya ayyuhan rusul ya ku manzan ya kai manzo balli isar ma ursila ilayka abinda aka aiko zuwa gare ka min rabbik daga ubangijinka wa in lam taf'al in har baka isar ba shine baka aikata ba kenan fama ballagta risalati hi baka isar da sakon Allah wallahu ya asibuka minan nasi Allah shine mai tsare ka daga mutane inda a ce annabi manzo annabawa ai ma'ana mutanen su suna musu kaidi da sharri to ina ga kuma mai kira yanzu ba za a samu wani dole sai dai kai kai iya abin da za ka yi kai gaskiya kai tsakaninka da Allah kawai shi kuma mai zagi ko mai zambo ko mai maka wani abu dole zai yi sai dai ubangiji zai isar maka shi kenan ka huta labaru da zambo almustahilu fi haƙƙi rusuli alaihi salatu wa salam abin da ya koru ga manzo yanzu an gaya ma abin da yake ne wannan akan manzo wajibi yanzu abin da ya koru kuma ba za ka danganta daga shi ka danganta annabi da shi ba gashi wace wa yastahilu fi haƙƙihim yana zama korarre a cikin haƙƙinsu alaihi salatu wa salam alkadibu ƙarya wal kiyanatu ha'inci wal kitmanu koya wanda duk baya ya koru ga annabawa ma ursilu bihi min haqqi duk abin da aka aiko su zuwa ga halitta ba za su rage ba komai ba yanda ya zo haka za su faɗa idan baka gane ba yanzu lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da zaidu da zainab ta zo ta same shi ta ce tana son shi ya ce a wuri zainu ya ce a wuri zainu ai ba shi take so ba amma tun da annabi ne ya umarni haka ta yi hakuri ta yi amma zaibi yana sahabi tana sahabiya ya ji jiki ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni zan sake ta ya ce a rike matarka ka ji tsoron Allah ya ƙara dawowa ya ce zan fa sake ta ba ya ce ka rike matarka ka ji tsoron Allah na uku da ya zo ya ce na sake ta sai Allah ya ce to kai kuma ka aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan aiken shine zaidi ka je ka ce mata ina son ta akwai aiki ko babu yawa to lokacin da to inda zai koye wani abu da wannan zai koye ya za shi bai umurtin a aure ta amma yanzu ubangiji ya ce ka aure ta kuma dan aiken shine zaidi zai biyo ya ce mata ce sai ta ji abin da Allah ya ce yi mana sai Allah ce to zawwajnaka mun aura maka ita kaga aurenta daga sama shi yasa a cikin mata annabi ya ce ita daga sama ka daura auren ta ne wannan ma wani daraja ne ko ba daraja ba ne Allah ka dace da muka ba mu da sauki shi yasa annabi manzo duk abin da Allah ya ce masa isar shine abin da zai isa kawai ba yi da ta cewa yanzu abin lahab da ya ce masa da ya annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce da shi ka kirayi makusanta zuwa ga musulunci sai ya tafi dutsen safa ya kira taron quraish an taru ya ce yanzu idan na ce muku akwai dabbobi da abin nan a dore a dore a bayan su abinci da komai to za mu ga ta ce asali ma ya ce to Allah ne ya aiko ni in gaya muku cewa yanci kanku daga wuta abin da kuke yi kwata-kwata ma ya kan shari'a suka ce kai kai da wahalar karka abin da hafi sai ya tashi ya ce a ya muhammad alihaza jama'atana don wannan ka tara mu tabbar laka yi zazzage shi maza mu sai allah ya ce ka ce da shi tabbat ya da abin da abin wata ba hannun da yake nuna shi da hayaniya da yake masa ka ce ya tabbata a wuta ya gama don da zai goyi da bai goyi wannan ba abin da hafi ba shi ne ya shigar da shi kaba ran bakwai shi ne masa kaciya ran bakwai shi ya yantar da bai wasa don an da an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam to da zai goyi da bai goyi wannan ba ya zai yi abin da Allah ya ce masa yi shi yake ne shi yake yi Allah ka bamu da sauki aljaizu fi haƙƙin rusuli alaihimu salatu wassalam jaiz halal in an ce halal shine abin da kake da ikon yi ko ka bari ba mai tuhuma na sha magana cewa he ana kuta tare kamar cin kifi ko naman akuya ko na wakon wani ai halal ne amma wani ya ce ma bana ci ba na cin latas a ba na cin kabeji ba na wani halal ne amma ba ya ci ne to wannan shi ne kamar haka misali ita ja'iz halal fi haƙƙin rusuli a cikin haƙƙin manzo me ne waya duzu fi haƙƙihim a aradul bashariya allati la tu'adda ila naqsin yace yana daga cikin abu halal ne a jarrabi ba annabe da cuta amma wanda ba zai kai naƙasta mar daraja ba ba zai ci a yanka ba kafa ce an zama ya zama gurgu ba ba zai zama zama ya zama kuturu ba ba zai taɓa yi ba saboda me saboda shi ubangiji Allah ya zaɓe shi a cikin mutane duk wani abu shi yasa tsarin zaɓen liman sai aka ce an so ya zamanto salamatul a'za ne lafiyayyen gabbai nan kafar ba ta wani ba hannunsa bai yanke ba ko wani abu ga mutum wani me yasa saboda shugaba ne to wannan baya samun annabi manzo a ce yau wata cutar ta sa ya bar yin kaza ko kuma kaza ya daina yi fi maratibihimul aliya a cikin jerin ɗaukaka da Allah ya musa yana iya samun rashin lafiya kalmar da ya ce kamar rashin lafiya wal akali annabi yana ci yana sha wannan halal ne gare shi wa shurbi yana shan abin sha wa dukulil aswaq yana zuwa kasuwa tsaye ko sayarwa wal qatl ana yakansa a yaƙe shi a yi faɗa da mana su mutum ya dika a ruwan su sun dika ba Allah ya yi umarni a yaƙa kamar yadda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ne na gina yuka ta nuna bi annahu zulmi yace an ce waɗanda ake yakan su na su ne da martani me yasa saboda annabi ya ce su yi sun ce su ba za su yi ba sa'an nan wani ma ba zai yi ba to kaga ba zai yi kenan ko musulunci ce me da martani Allah ya gadar da mu wal dirki kuma ba annabi yana iya jin ciwo wata zawiji yana yin aure wani hawi hada abin da ba wa'annan ba duk ba annabi yana yin wa'annan amma ka sani banda abin da zai lakasta masa wani abu a ce ya daina ko ya daina ji ko ya daina gani ko ya zama gurgu ko ya zama makamu ba zai yi ba in ka ce annabi ya kuma ba ya aka yi ya daina gani in ka tuna kuma karshen ayar ne annabi ya yusuf ya ce lokacin da ya haɗu da yan uwansa ya ce ya labarin baba ya ce baba ya daina gani ya ce ba bai daina gani ba bakin ciki ne yasa ya rufe masa ido amma me izhabu bi kamisi haza fa alquhu ala wajhi abi ku tafi da tufa na wanda take taba jiki na ku in kun je ku sa a fiskar sa ya ci basiran zai dawo yana kai ka ga mukan cewa yayi kake Allah ya gadar da mu ya ba mu tsoro wa qala ta'ala fa Allah mai kowa mai komai wa ma arsalna qablaka ba mu aiko ba ya Muhammad kafin kai minar minar mursali na daga manzanni illa annahu la ya'kulu la ya'kuluna ta'ama sai suna cin abinci wa yamshuna ila aswaq kuma suna zuwa kasuwa bi ma'ana wai ba kai ne kadai wanda kake annabi manzo da kake cin abinci kake tafiya kasuwa ba a annabawa ma da muka aiko ma kai suna cin abinci suna zuwa kasuwa suna siye suna siyarwa suna komai karka ce wai kai ne dan suna ce wani ya za a yi a aiko mutum kuma a ce shine annabi me ya so ya aiko wanda shi ba mutum ba ko kuma wanda ya fi kowa kuɗi ko wanda ya fi kowa mulki shi ne ake nema ya zo ai haka suke gaya kan sallar sallar sai maraya za a aiko kuma zama shi maraya akwai hikima ta ubangiji lokacin da abu safiyan da annabi aka yi hijira daga mutanen da suka yi hijira suka je kasar habasha lokacin da abu safiyan ake tambayarsa menene dangantakanku da wanda yake kira da kuke cewa yana fatar da ku yana yana fatar da ƴaƴanku yana yin kaza menene dangantakanku da shi abu safiyan ya ce ba da dan a bayansa akwai mutanen makka ba da bare ce yana da dangi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam suka ce dan mu yace me dan mu yace to babansa sarki yace babansa ba sarki bane babansa jarumi yaƙi ne yace babansa ba jarumi bane babansa mai kuɗi ne yace ba mai kuɗi ba ya ce mai ilimi ne shi ya ce shi ɗin ba mai ilimi ba ne ko rubutu bai iya ba shi a nan kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to nan ne abin da yake kiransa tun da ba mai wannan ba ne to sai ya cinye har wannan digadigan na bi ma'ana har sai ya taso daga makka har madina sai ai har habashi sai ya murka kenan ya ce saboda me saboda ba komai bane yake nema iya Allah kawai yake so a hututawa yace da kun ce mai kuɗi ne babansa ya ce to yana yi ne saboda izzan mulki a yau kuɗi inda babansa sarki ne sai a ce yana yi ne saboda izzan mulki an da kaza ne babansa ya ce amma kun ce ko rubutu ma shi din kansa bai iya ba bai ma iya rubutu bai iya karatu ba ya ce to wannan abin da yake kira sai ta mulki na kafa na din nan tun daga nan ba a miƙa wuya ba kaga shi a wurinsa zamansa ummi to daraja ne amma a wurinka a ce kai ummi ya ke nufi da ummi daga ilimin da aka haife shi da shi bai kara komai ba shi ne ummi to kai kuma yanzu aka ce ba ka da ilimi aka ce ma jahili ne kai akwai matsala ko babu Allah ya kada ka shi yasa komai a shi a inda Allah ya ajiye za ka huta wa laqad akadna mithaqa bani isra'ila kuma aka muka riƙe alƙawarin bani isra'ila wa arsalna muka aika ilaihim zuwa gare su rusulan manzanni kullama ja'ahum dukkan wani manzo da ya zo musu rasulun na dan aike bima la tahwa anfusuhum na daga abin da ransu baya so ka ji ba yanzu idan an aika manzo in dai har abin da ake kiran suran su baya so to sai ya ce maka fariqan waɗansu daga cikin annabawan kazzabu an karyata su wa fariqan waɗansu kuma daga ciki ya kutulu kai amma kashe su saboda ne abin da ya je musu da shi ba abin da suke so ba ne idan kuwa da suna so da ba za su bi ba ba za su kashe shi ba da ba suna so ba za su kane ta ba ya sa mun gane wala ya kuru wala ya kuru rasulu majnunan baya taba kasancewa a ce annabi ba hukunci ba za a taba samu annabi mai ba ba hukunci kamar yadda suke danganta annabi shi wala mujzuman ba zai taba yiwa a ce kuturu annabi amma kuturu ba ba zai yiwa wala a'ama haka ba zai taba yiwa a ce annabi ne amma makamu ba wala ashalla haka mutum ba zai taba zama annabi kuma a ce mai paralyzed ba ashalla shi ne wanda gefen sai shanyi daya ba zai taba samun annabi ba wa kulli sifatin jamiyati haka ma duk wata siffa ta kaskanci ba zai taba samun annabi manzo ba لأنها نقائص دون ولن توايا قال تعالى الله بقوة القرية كل من عليها فان كل من تسني أدور الدنيا سيكاري ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال والإكرام ما يزي رجي سيبقى يجي كذا بوكوكين سا duk wani abu da ka sani da duniya kare ba zai walau ka yadda ka ji Allah da ka tara walau ba ka yadda ka ji Allah ba ma oho wannan ka sai ya ƙare komai duk rikici da zai wuce ka ce kai katoton gida a shirga mota katuwa da mata da yara a gidan ne komai yana tafiya ruwan da zai wuce wannan ba ana tafiya wata rana kai mai gidan ko a fitar da kai ko kuma mai dukiyar ta ƙare ta barka za a samu abu ai ya ƙare yanzu kan ba naka bane sa'annan ko kuma a'a kana cikin rayuwar ka sai a ce yayi accident ya mutu shikenan ya sayi mota fa ya zo ya nuna wallahi ana ta murmurna ashe ajalin sa ya tsaya sai ga da ita ya kwamfaɗe kuma ita din ma ba abin da za ta yi sai ya gwangwa sai a ce shi kuma sai gaba ne ba a samu to ita duniya haka ne komai da ka sani karewa zai me zai rage abin da ubangiji ya yi dan masa shikenan wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa rufika fi suri ubangiji in yi asa an yi kura cikin ƙaho in baka gane waya za a yi duniya duk ta kare sai ka kamar haka ha yanzu wucin najeriya ai akwai wanda zaka taba wucin najeriya duk ta dauke ko babu ne ba mutum bane yayi wannan to ubangiji ya ce idan an yi kura cikin ƙaho fasa in kamar fi samawa to wa fil am duk wanda yake cikin sammai da kasai gaba ɗaya sai a mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so suma mutika fihi ukura sa'annan a sake wata busa ta daban ba duniya ta mutu gaba ɗaya ba to sannan a sake wata busa kuma fa iza hum qiyamun yanzu sai kawai ka kuma kowa ya tashi uku ga kowa na nan yana ba me za a yi za a yi hisabi kuma an ce tsakanin lura na farko da na biyu shekara arba'in ba irin naka kuma Allah ka ba mu da sauri amma sai ka ga mutum yanzu zai ji kamar yau ne aka yi kuma an tashi idan baka gane ba sai ka samu tarihin wayannan bayan Allah ashabul kafi shekara nawa suka yi kwanci da suka tashi amma da aka tambaye su me suka ce suka ga ai kamar yanzu suka kwanta kamar yanzu ne kuma yanzu gari ba tayi sun kwanta da safiya ga yammaci tayi sun ga ai sa'a ta ko lokaci kaɗan ne ko dai ko tuhumi ne ko da fara a je dai in an yi dogon lokaci amma an ci kalloni da dama ka sani ubangiji shi yake da yin abun da ya ga dama shi ba alul ne ba ya yi mai aikata abun da ya so ne kawai Allah ka babu da sauki wa asharaqatil ardu sana ubangiji ya haske kasa kuma bi nuri da haske rabbi hana ubangiji komai da ka sani taurari da rana da komai sun watse kam ba wani haske ko sai wanda Allah ya zaba ya zama haske gare shi wa wuri al kitabu wa ji'al me wa ji'a bil bin nabiyina wa shuhada'i a zo da annabawa da shahidai wa qudiya bainahum ayi hukunci a tsakani bil haqqi da gaskiya wa hum la me yazlamuna ubangiji baya zalunta kowa duk abin da kai shi zaka gani Allah ka ba mu ikon tuba ka mutuwa duk rayuwa da muke yi ai dan adam yana laifi kuma idan ka ga mutum baya laifi to annabi sunansa amma yanzu babu to tunda kana laifi ina yi to tuba mana ubangiji zai karba ke sa Allah ya baka kofofi na tuba yau ka yi ka tuba gobe ka sake wani Allah ka tuba ya kara ubangiji wallahi yana son shi yasa aka ce gafaru ne da yawan gafara gafuru rahimu mai rahama ne shi bayan ya gafarta maka inda ka yi zunuban sai ya kawo maka mai lada ya bai mai maka ba ka dan Allah Allah bai so ka yi ya maka kana son ka wallahi in ga mutum na kyara mutum don yana laifi to da sauran aiki me yasa ba za ka masa addu'a ba in kana da dama me yasa ba za ka same shi wani iya abin da kake yi yana ganin shari'a ba ce ita da shi ba wani da Allah kiyaye kaza da kaza da kaza to Allah ya ba mu ikon yin kaza ai kaga ai da sauki da hutu ko ya bi ne mutumin da kai ashe wanda kai ka ga da shi kuwa sai ba na baka labari to yanzu zulumin ne sai a raba muku tare an samu matsala ko ba samu ba Allah ka ba mu da sauki wufiyat kullu nafsi ma amilat Allah zai cika mu kowane rai abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alu kuma ubangiji mai yana sanar da duk abin da rai ta aikata ko wace irin rai karka ce a can akwai wani turmutsin da za a ɗanyi mutum ya ɗan wuce ba a sani ba a banda lahira a lahira kowa ɗan ladan ladan ranar ne ba za a yi komai da komai ranar duk wani wanda ka sani ba to ranar da ake duk wata asiri da ake bayyana ta duk wata asiri abin da ake bayyana ta ubangiji Allah ka bamu da sanyi kamar mu innal abara ranar gobe kiyama lalle waɗanda mutanen kirki da fi na'imin suna cikin ni'ima inda kujara waɗanda kuma suka yi suka ƙi bin dokokin ubangiji da fi jahim suna cikin wutar jahannama Allah ka kare mu game da wuta da muke da lokaci yau don Allah ya dan Allah ya nuna mana zamu tashi a imani mai kadari Allah ya ba mu iko ya dace da abinda muka faɗa daidai Allah ka kora mana mizani abinda muka kuskure Allah ka yafi mana kamar da muka ta kusa da nesa ka zaunar da kasar mu lafiya abinda aka haifa da wanda za a haifa na gaba Allah ka su albarka wanda su kan gari Allah ka dawo da su kan hanya ka ba mu lafiya da zama lafiya ya aiki ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك على وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا لنا نشكرك ونك رسول يا الله كوني وامك كوني فيه ومن يتهم بينهم النية أن الرحمن يكون على الآمين يا الله من الرحمن فتذكر ومن يكون جنة يا الله الغر وحنا يا الله ما نبيت يكون جنة كان جدا ويوم وبيع أنا أرى وحيولا وكان جدا يا الله هم من يكون جنة عينين كلا ثم أتكلم يا الله تبارك فيكم فإن أولا كان جدا يا الله تبارك فيكم أيك أولا كان جدا ana fata ya zama da wasu hanyar tsirar wa gobe kiyama ana iyayenmu ya'ya kan ne iyalai wanda ya kasance su riga mu ya ana fitar da wabancin su Allah mu ne kasance muke rayuwa ana fitar da albarka cikin rayuwar tamu idan muka zo ta mu kaje ya ana fata mu cika da kyakkyawan imani ya ana muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka yaye mana dukkan fitintunu wasiƙa mu ya Allah ƙasa ta mu ya Allah tsadan kayan rayuwa da muka tsaro kan wasu ya ana muna roƙo ga Allah ka yaye mana da Allah ka kama na ƙarshen wannan bala'i ya Allah ka wannan sai cikin iko ga kaddarawa ga ya Allah ka kama na ƙarshen sa shugabanni wanda ya kama da suke shugaban jama'a a nan yanzu aminci ne ko kuma addinance ya Allah ka taimake su ya Allah ka tsara kare mana su ya Allah ma duniya yin adalci musamman ainihin shugabanci na ainihin jaula ya Allah ka taimake su ka rubuce su wanda ya kasance ba su da ainihin haka da niyyar ainihin taimaka niyyar adalci ya hana kaso su bayan gari ya hana a zare hannun daga cikin gabanci ya hana ka canja mana su da masu niyyar adalci ya hana ka kira sai ta wani wannan kasa ya hana ka ba mu ainihin iko yi mutu tsaha ga wurin da ana ta addinin musulunci wannan baki da ba ta yi baki ya kuma sai wani haka ne ya hana ka biya mana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين